السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكئة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدابي فريد دهري على الإدلاكي هاتم الهتمين أبو ساق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المهدر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله وكفى yau muna zama 140 a cikin rimahu Allah ya shayar da mu min kisanihi bijai rasulullahi mun yi magana akan abin da ya shafi kitabun ibris na addabagi yanzu za mu yi magana akan ganin mala'ika da ganin manzo Allah abu ne mai yiwuwa za a ga mala'ika kuma za a iya ganin mazala ya ƙazatan. Wannan abu ne mai yiwuwa, mai yiwuwa ne. Dalilan da za a kawo shi ne yanzu za mu fara magana a kai insha Allah. وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رضي الله عنه في تنوير الهلك في مكان رؤية النبي ولا ملك جلال الدين السيوطي يا أكاو الدليلي نيوان غنم ملائكة يوان غنم النبي أبيلي da mala'ika a fili ya ce, ƙarƙasurar su'alu an ruwaiti arbabal ahwalin linnabi magana ta yawaita akan masu ganin manzan Allah mato arbabul ahwali dan ba kowa ba ne arbabul ahwali linnabi masu ganin manzan Allah daga cikin al'umma وإن طائفة من أهل الأثر akwai wasu jama'a wanda suke zamanin sa mimman la ƙarama lahum fil ilimi wanda ba su da ƙadamin sanin abun a cikin ilimi balagu fi inkari zalika sun kai isa matuƙa wajen yin inkarin cewa ba za a ga annabi ba, ba za a ga mala'ika ba. Wadda wanawu mustahilun sun ce korarre ne, ba zai ba, kawai, sun tsaya nan. Falabtu hajjil karasati fi zalika, to saboda yawan magana akan haka shi yasa na rubuta wa'innan takardu. ana ganin mala'ika kuma ana ganin manzo Allah wa nabda'u bil hadisi sahihi za mu fara a gane daga hadisi sahihi alwarid fi zalika wanda yazo a cikin wannan أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة Buhari da Muslim da Abu Dawuda sun rawaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala nu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man ra'ani fil manami fasayyarani fil yaqazati wanda ya gani cikin bacci fasayyarani fil yaqazati zai iya gani na kuru-kuru wala ya tamassul shaytanu bi ni shaidan baya kama da ni ba wani shiga na shaidan da zai iya yin shiga irin tawa duk lokacin da ka gani ni ne ba shaidan ba ne wa akharaja tabarani imam tabarani ya fito da hadisi misluhu min hadis malik bin abdullah daga hadisin maliku ɗan abdullah wa min hadisi abi bakrata da hadisin abi bakrata wa harajar darami mislahu imamu darami ya fito da hadisi misalinsa min hadisi abi qatadata daga hadisin abu qatada qala ulama'u sai malamai suka yi magana akan wa'innan abubuwan suka ce ikhtalafa fi qawli sabanin da suka yi sun yi ne akan fasayyarani fil qazati da sannu zai ganni fil qazati a fili in dai ka ganni a cikin bacci faƙila wasu suka ce ma'anahu ma'anarsa fasayyara ni fil qiyamati za mu ga za a ga annabi amma a kiyama ba ba a duniya ba wata qaba bi annahu sai aka bibiyar da la fa'idatu fit tahsisi in dai har an ce fasayyara ni fil yaqazati ne to za a ga manzala a fili sai su kuma sai suka ce a ai ana ganin a kiyama ne za a ga manzan Allah sai ce lafai da fita sisi babu dalilin wannan bishara babu dalili li'anna kulla ummatahu yarawnahu yawmal qiyamati da musulmi da kafiri da fajiri da ɗan iska da mutumin kirki da mai haka kowa zai ga annabi ranar tashin kiyama saboda haka babu shara ba kenan ne babu shara ba kenan tunda kowa zai gan shi to babu maganan fa sai ya rani a matsayin bushara za ka ganni mar'ahu minhum wa man lam yarahu da wanda ya taba ganin shi da da wanda bai taba ganin sa ba wakila aka ce almuradun abinda ake nufi mana amana bi fi hayati wanda ya imani da shi a rayuwansa walam yarahu amma bai gan shi ba da kauni hina izin gaiban dan wani dan lokacin manzo Allah ya riga ya buya ko baya na fa yakunu mubashiran lahu ya zamo ana masa bishara da za a gamu ana wula budda ba makawa an yi rahu fili ƙazati ya gan shi a fili ƙabla mautihi kafin komawansa ga Allah wa ƙalar ƙaunu sai wasu mutane suka ce huwa ala zahirihi zai za in dai ka ga annabi a cikin bacci za ka gan shi a fili a zahirinsa fahuwa a famar ra'ahu fin naumi wanda ya gan shi a cikin bacci falabudda an yara hufile ƙazaci ba makawa ba zai mutu ba sai ya ga manzo Allah bi ai ne ra'asihi da idanuwan idonsa wakila an ce bi ainin fi kalbi zai ganshi a zuciyar da idon zuciya haka huma alqadi abubakar bin al-arabi qadi abubakar dan abu dan ibn al-arabi shi rawato wa qala imam abu muhammad bin abi jamrata imam abu muhammad bin abi jamrata ya rawato fi ta'liqihi a taliƙin da ya yi alal ahadisi a kan wannan hadisai allaci in taƙaha min al-Bukhari wanda ya ciro ta daga cikin Bukhari. Hazal hadisu wannan hadisin ya dullu ala man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fin naumi wanda ya ga manzo Allah cikin bacci fa sayyarahu fil qazati zai gan shi a fili wannan mu a wajenmu abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba saboda mu ƙadarta muna gani da yawa wanda a sharafa alaihim a mautu idan mutuwa ta zo ma mutum tana sharfu muna gani da yawa da yawa ba wai so ɗaya ba hadisin yana tabbata muna ganin mutum yana cewa ga manzan Allah yana zuwa ne ga manzan Allah yana zuwa yana faɗawa mutanen da suke gurin suna jinyansa mun gani akwai littafin da na rubuta da yawa wanda na kawo su wanda suke cikin ban gama rubuta littafin ba dai eh bambancin mutuwan dan izala da dan dariƙa eh bambancin wannan ma'ana ga yanayin mutuwan yan dariƙa gashi ana musu bishara su gane lokacin mutuwansu aksari kuma su cika da kalman shahada ala ru'usil ashhadi amaman nasi sun mutu wasu su ce ga manzon Allah yana zuwa ko ga manzon Allah muna tare yanzu nan ga na shau malla wani wanda shi ne akhiran wanda yake cewa manzon Allah ya gaya min saura na awa ɗaya in bar duniya misali limamin gari yana cewa ƙala li rasulullahi baƙi li sa'atan qala li rasulullahi baqi li sa'atan manzo Allah ya gaya mun sauran ka awa daya kuma awa dayan ta cika awa dayan aka dauke shi kaga misdaqun abinda ra'ahu fi nawmi wa ra'ahu fi liqazati ba ba sai an je lahira ba saboda bushara ne bushara ne idan wanda suka tare kayan su su ba su sani ba dan akwai wanda bai taba ganin annabi ba sai akwai suna nan da yawa bai taba ganin annabi ba kuma bai taba ma tunanin ganin annabin wani abu ne a gurinsa ba eh kuma musulmai suna sallah suna azumi suna zakka amma mutum bai taba ganin annabi ba ana samun da yawa to kaga shi wani labari da ka gaya mara ya gane in dai ba imani ta ratsa shi ba ba zai iya ganewa ba da bai musa ba watakila da ya fi masa alkhairi ne in aka zo aka faɗi masu gani ya ce mu ma Allah kamana to ina ganin da zai zamo alkhairi ba ya ce ba zai yi ba ya kareta domin ka kareta wani abun to sai Allah ya hana ka gabaki da eh in ka ta shi hana ka Allah kiyaye wala za ala umumihi wannan yana gamewansa na fi hayatihi da rayuwarsa ba da mamatihi da bayan komawansa zuwa ga Allah au haza ka na fi hayati ko wannan magana ta kasance ne a rayuwarsa ne kawai wahal kazalika to haka nan ne da kulli marra ahu mutlaqan duk wanda ya ga manzo Allah mutlaqi aw hasun domin fihi ahliyatun ko kuma ya keɓanta ne ga wanda yake shi ahliyatun nazari ne na ganin aw ittiba'u li sunnati alayhi salam ko kuma su bin sunnan annabi ne allafazu yuɗal umum lafazin fasayyara ni fil yaqazati na umumu ne labil khasi ومن يدعي الخصوص فيه بغير محسس منه فمتأسف duk wanda ya ce a ba kowa bane ba kowa bane an dai tunda lamarin ya ce marra'ani fil manani wanda ya ganni a cikin bacci fa sai ya rani to ba tasisi bane babu tasisi in ka ce tasisi ne kai ta asufi waƙala waƙar waƙa badun nasi wasu mutane sun afku a kan me adami tasdiki bi umumihi sun ce a ba gaskiya ba ne a ce kowa da kowa ne to ƙala wasu sun ce alama a bahu aƙalahu ga wanda aka ba shi hankalinsa ne wa kaifa kun man qad mata yarahu alhayyu fi alamul mushahadati to ya ya ne zai yi ya kunu man kadamata wanda ya rasu yarahu alhayyu raye zai ganshi fi alamul mushahadati a cikin alam na mushahada ta yaya dala yace wa fi hadha alqawl a cikin wannan maganan min al-mahzur abin tsoro wa jahani yana da fuskoki guda biyu hatsarani masu hatsari a haduhuma ɗaya adamu tasdiqi qawli sadiqi rashin yarda da maganar da manzon Allah ya faɗa hatsari ɗaya manzon Allah ya ce ka ce bai ci ka ce a to hatsari ɗaya ne allazi la niqwana hawa gashi kuma manzon Allah baya faɗan magana dan son zuciya والثاني نبي الجهل بقدرة القادر mutum ya jahilci ƙuduran mai iko shine alƙadir ubangiji ya ce ba zai yiwu ba wata ajiziha ya nuna gajiyarwa cewa ba yadda za a yi lan yasma fi suratul baqarati to bai taɓa jin a cikin suratul baqara bane qissatul baqara qissan wannan saniya kaifa qala Allah ta'ala ya ubangije ce fa qulna idribuhu bi ba'dha idribuhu bi ba'dha ko me Allah ya ce saniyar yankakkiya ce ko an yanka ta ne to da aka yanka saniyan kaga abinda Allah yake faɗa idribuhu bi ba'dha a ta da saniyar da, da, da a jikinta da harshenta misali da harshenta kamar yadda malamai suka ce da harshenta ne za a daki saniyar bayan ta mutu kuma ta tashi ko kuma da harshen saniyar mucaccen da ya yi mutu a da ke shi ya tashi ya yi bayanin wane ne ya kashe ni mucacce da mucacce kuma ba mucacce ne ya rasu an kashe mutum ne sai kuma Allah ya ce a samu wata saniya in an samu saniyan a saye ta a yanka ta bayan an saye ta an yanka ta kaga ita ma muciciya ce a ɗauko wani abu daga jikin naman saniyar a daki mamacin kaga mucece da mucece a daki saniyar in an daki saniyar sai saniyar sai an aka daki mamacin shi kuma sai tashi ya bada labarin wane ne ya kashe ni da ni inda fulani ne wane ne ya kashe ni mucece ya ta da mucece kaga kudura ta cika na ganin wannan akwai musu cikin haka wa qissatu ibrahim alayhi salam da kissan annabi ibrahim fi arba'u min at-tayri tsuntsaye guda hudu da Allah ya ce a kira a kama a kama su wannan tsuntsayen guda hudu gaba ɗayansu a yanka su bayan an yanka su a ciccire kawunansu kaga mutattu an cire kayukansu baki ɗaya an hada an daka naman da gashin jikin gabaki ɗaya an baza shi akan dutse misali kaga an gama rufewa ko sai Allah ya ce annabi Ibrahim ya kira su yana kira sai gashi nan kowace tsuntsuwa ta tashi yadda take wannan naman ya taso ya hadu da wannan ya hadu da gashinsa kowane ya zamo shi kaman ƙudartul ƙadiri ne ko wannan shi ake kira ƙudara wannan shi ake kira udara wa qissatu uzairu da kissan uzairu wanda dage mi babansa uzairu yana da shekara 20 ya fita ya zo baitul muqaddasi ya zo ya sami yadda buktu nasar yadda aka halakar da mutane sai ce an na yuhiyallahu hazihi ta ina Allah zai ta da wa'innan bayan mutuwansu sai Allah ya kashe shi bayan Allah ya kashe shi aka yi duk iyayen duk bayan Allah ya karɓe shi da Allah ya karɓe shi sai ya zamo ya yammaci sai aka gani shi sai aka tada shi sai Allah ya ce masa kam labista wani lokaci ka zauna nan sai ce yomin au ba'abi yomin kwana ɗaya ne ko kuma rabin kwana sai Allah ya ce fas'alul adina ka tambayi masu lissafi amma unzur ilahi marika kalli jakinka jakin ya mutu kaifa nishuzuha ya za mu dawo da shi wanzu ila sharabi kallame ta sanna ka kalli ruwan da kake sha bai canza ba ya ɗauki ruwan ya sha ya ji bai canza ba sai ya ce to shi kenan yana dawowa gida sai ya samu ɗansa shi yana da shekara arba'in ko shekara ishirin ya dawo ya samu ɗansa ya yi shekara ɗari da ishirin kuma shi yana wannan shekarun shi bai tsufa ba amma ɗansa ya tsufa domin ya zauna shekara ɗari aka kashe shi amma an tada shi a ɗan ƙanƙanin lokaci sai kuma ga ɗansa ya tsufa amma shi yana shekara ishirin ko yana shekara arba'in kaga ɗa ya girmi uba bambancin ayyamun lahi da ayyamun rabbi kenan to wannan fallazi ja'ala darbal mayiti wanda Allah ya sa aka bugi mamaci bi babil bakarati aka bugi aka bugi mamaci da da ɓangaren mamaci sababan fi hayati ya zamo shine dalilin tashin wannan mamacin ya yi bayani waje ala du'a Ibrahim ya sanya kiran annabi Ibrahim sababan liya tsuyuri ya zamo shine dalilin dawowa da ran tsuntsaye waje ala ta'ajibin uzairi wa ya sanya mamakin uzairu sababan limauti shine dalilin mutuwarsa wa mauti himari da mutuwan jakinsa suma liyahima sannan Allah ya raya su ba da mi'atu sanatin bayan shekara dari qadirun to ubangijin shine wannan yake da iko an ya jala ruwaitu sallallahu alaihi wasallam bin naumi shine yake da ikon ya sanya ganin manzon Allah cikin bacci sababan liyar ruwaiti fili kazaci idan ana neman gaskiya na ganin takulun kusu domin Allahn da ya yi wancan shi yake yin wannan kaga wannan ba ma mutuwan tukunna a a cikin bacci ne kuma a sake nuna maka shi a bayyane in kana ganin wannan ya fi tsada to mucece ta da mucece ya fi tsada yanzu misali a cikin ruwa a duniya wani ruwa ne fi kowane tsarki misali na'am abinda hankali zai kai kenan amma ba haka ba ruwan da ya fi kowane tsarki shine ruwan da ya fito a yatsun manzo Allah Allah wannan abubuwan yadda yake to me yasa komi in kana son ka gane first class to na annabi muhammadu ne komi na manzala haka yake ba irin saura ba ne saboda wannan ya kasance ya kamata mutum ya zamo ya ƙudurci yarda Allah ne mai yi da annabin. Eh, ba annabi ne yake yin komai ba, amma dan annabi ake yin komai. Ba annabi ne mai yin komai ba, amma dan annabi ake yin komai. Eh, dan annabi ake yin komai. Komai duk abin da ka sani, dan annabi ake yin shi. har shiga wuta ko shiga aljanna dan annabi ake yi dan annabi ake yi domin manzala sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya lura shin ina ce yadda da shi ne ke sa shiga aljanna na ce rashin yarda da shi ne ke sa shiga wuta to me aljanna da da aljanna da wutan ina ce soyayya ne da kiyayya to don wa akai annabi ne annabi ne shine ya kamata mutum ya dinga ganewa wa qad zakara an babu sahaba an ambata daga shashin sahabbai wa zunnuhu ibn Abbas yace mai ruwayin yace ina zatan Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu ta'ala anhuma Allah masarama annahu ra annabiya sallallahu alaihi wasallam fi nawmi yace ya ga manzon Allah cikin bacci fata zakara hadal hadis sai tuna da wannan hadisin ko baƙe mutafakkiran fi sai yana tunani akan man rani fila manami fa sai ya rani fila kazace suma da kala ala babu azwajin nabi sai shiga wajen matar manzalla eh ya shiga wajen matar manzalla azunnaha maimunatu ina zaton maimuna ne saboda yar uwarsu ce faƙassa alaiha alƙissatu sai ya fada mata ya ga manzon Allah a baccinsa faqamat sai ta tashi wa kharajat lahu mir'atahu sai ta fito masa da madubin annabi Muhammadu manzon Allah yana da madubi qala radiyallahu ta'ala anhu sai ce sai na Abdullahi bin Abbas fa nazartu fil mir'ati sai na kalli madubin fara'aitu suratan nabi sai naga annabi nake kallo a cikin madubin walam ara li nafsi suratan banganni ba ba ni nake ganin kaina ba sai naga annabi ne ya ihtiyarin a cikin madubin yaya to duk wanda yake neman fahimtar gaskiya shikenan sai ya tsaya a gurin da yake amma ka ce baka yadda ba ba zai yi wa hadari ne baka yadda ba ba zai yi ba hadari ne eh abun mamaki in ka je bangaren masu ilimin science in aka ce allura za a tsaye da allura ƙaramin secondary level da a tsayar da allura a kan ruwa ya tsaya a kan ruwa ya tsaya allura a kan ruwa ya tsaya idan aka yi haka za ka ce a wannan ai ilimi ne za ka yi da saboda ya fito daga ilimin turawa ko? amma ilimin manzala ba kai da ba. To wannan wani irin tunani ne, hankalinka ya koma kan abin da ba shi ne komai ba ka yarda da shi, amma abin da yake na manzala ba ka yarda da shi ba. Kasan mutanen duniya a yanzu sun an wanke ƙwaƙwalwarsu ga baki ɗaya an yi su gazo fikiri. har malaman addini an yi musu gazo fikiri domin sun ɗauki kamar za a iya canza addinin da ƙarfi suna ganin kamar haka kuma abin yana nan a yadda yake baya canzawa annabin dai shi ne kawai duk wani kwaba duk wani abin da za ka yi to annabin a kujeran da yake shine dai annabin kuma aikin da ya kawo baya canzuwa in ka buga kayi wani guri da shi zai dawo yadda yake haka haka mafaran haka tsakiyar haka ƙarshen to duk lokacin da mutum bai fahimci haka ba to sunan shi iska na wahalar da mai kayan kara. Don da yawa ana ɗaukan kaman za ka iya yin wayo ka canza waɗansu abubuwa ka tafi, ana kallon ka ne kawai. Amma annabin shi Allah yake kallo shi ne moniton duniya, shi ne moniton duniya gaba ɗaya, domin duk duniya duk wani abin da manzala ya ɗaure shi babu wani namban sifanin da zai warware shi sai wanda manzo Allah ya nuna a warware da shi babu na saninka ko na rashin saninka na saninka ko na rashin saninka to haka abin yake cikin rayuwa na tafiya Allah kiyaye Allah ya samu dace amin وقد ذكر عن سلف an ambata daga salaf salihin wa halafun da wanda suke bin bayan salafu ila halun majarra har yanzu ana fada an jama'atin mimma kanu ra'auhu sallallahu alaihi wasallam fin nawmi a cikin jama'an da suka kasance suna ganin manzo Allah wa kanu mimman yusaddaquna bi hadha alhadisi sun kasance suna gaskata wannan hadisin kamar mu yadda mu muke gaskatawa fara'ahu ba da zalika fili kazati kuma sun ga annabin a fili bayan da sun ganshi a mafarki wata rana mu ni ina daga cikin wanda nake sauraron ganin annabi eh domin an yi bisharan zanga annabi an faɗa mu lokacin da muka tafi wajen sufi Ismail bin Yaro mun kai masa hadiyar salatul fatihi sai ya ce to hannu da hannu zan ba wa manzala ce hannu da hannu zan ba wa manzala ya ce ina muku bishara ba za insha Allah sai kun ga manzala ido da ido akwai wanda shi kuma malam buba abokin jikan modibo na zaria a zaria ya rasu shi ma ya faɗi wasu abubuwan da ba a mutu ba na ga wayannan abubuwan a fili. Misali, ya faɗi wata kalma, ya ce a cikin ku akwai wanda zai roƙi Allah da safe kafin yamma Allah ya biya bukata. Sai na na amfani da wani addu'a, lillahi hamdi su mashikuran sa'ila, min fadalihi an ajama al-fada'ila. وإنني أسأله الديان وزود على فاف والأمانة أقوى على دفع وجلب كاسد وجول مهن إليه كاسد أدرك من مضى أفوت من بقى وإن أسابق رجال أسبقوا أقبيل كل أولياء والعلماء كل مراد مبردا وعلما لا أجد لا كفلا يعترينا حتى تنيلنا وتجتهدنا حميتنا وسنتنا فالحمد لله دائما يقول العبد مغفرة وتوبة سترا والهدى والتوفيق ثم أجرا دارا فصليا على المختار وآله وسائر الأبرار سنشي لواء الحمد ناغا abin da ya faɗa ina tare da ni da alhaji hamisu mai rasuwa da malam ma'an jamilu itf ya ce ga abin da zai faru nan gaba wallahi tallahi inda na roƙi Allah da safe zuwa yamma Allah ya biya wallahi tallahi na sani amma lokacin ba abin ba haka ba ne amma daga baya lokacin da na tafi akan haka sai na gane na kira na karanta wannan sau bakwai sau uku duk abin da aka zo waje na ake nema wallahi Allah zai kafin yamma ta fadi sai kai sai na yi so goma sha ɗaya sai kai sai na yi so talatin da uku sai kai sai na yi so arba'in da ɗaya sai na gane yana fita a jikina ne amma dai an faɗa kuma ya yiwu shi ne manufa an faɗa ya yiwu saboda haka abin da baka san shi ba to ka daina musu a kai shi kenan idan mutum ya ga dama amma waman sha falyumin waman sha falyataruk eh ya bari sai zauna lafiya rashin musunsa shine amma musunka ba zai hana abin da Allah yake nufin yayi ba ba zai hana ba rijalullahi sun faɗa mun ga abubuwa da yawa wanda aka faɗa mun ganin ya tabbata akwai abubuwan da shi namu yake faɗa ya faɗe su sama da shekara talatin kuma na gan su bayan shekara ishirin sama da shekara talatin na gan su ɗaya bayan ɗaya wasu a jera mun kaman guda biyar in gan su duk Allah ya tabbatar kuma sai gane a jikin ma mutane ga sunan ba a wajen mutum ɗaya ba amma da ƙwaƙwalon bai kai kai dirakin abin ka gane ba to meye dalilin musunka jahilci shi kuma jahilci makanta ne shi kuma makanta bata ne afa manyan shi mukibban ala waje a hada a manyan shi sauyan ala siradul mustaqim da an faɗa mun Musa to mun wada da an shafe mu to da aka faɗa sai muka yarda sai Allah ya tabbatar mana to haka duk wani tafiya na bayan Allah haka abin yake gudana Allah ce mai ce mu wasalu ana ashiyayin an an mutum kuma ya ga manzo Allah tambaye shi akan wani abu kanu minha mutashawishina abin yana ba su wahala fa habarahum bi tabrijiya sai manzo Allah ce to ai abin zai yayi lokaci kaza eh abin zai yayi wa nassalahum ala wajhi allazi yakuna minhu farjuha sai ba su nassin yadda abin zai yayi faja al'amur kazalika sai abin ya zo haka bila ziyaratin wala naqasin babu ƙari babu rigi cak sai kaga Allah ya dauke abu kuma manzo Allah ka tambaya kuma manzo Allah ne ya bada labarin abin kuma manzon Allah yadda ya baya hakan kuma za a gani Kala ya ce, Walmunkiru lihaza wanda yake inkari da wannan la ya halu ba zai wafanta ba, imma yi sadika bi karamatul auliyayi au yi kaddibu ziha, ko ya gaskata karaman waliyai ko ya karyata, bayan kana mimman yi kaddibu ziha idan ya zamo mai asara ne Allah ya kiyaye faƙar sakaɗa labasu ma'ahu. ba ma magana akan binciken akansa fa innahu yukazzibu bima asbatahu sunnatu domin yana karyata abinda sunna ne ya tabbatar biddalail wadiha da dalilai a bayyane wa in kana musaddiqan in kuma mai gaskatawa ne biha fa hazimin zalikal qabi yana daga cikin wannan akwai a karbuwa la'annal auliya domin su waliye yukushafu lahum bi harqil adati ana bude musu harqul adati abinda zaka ga ya keta hankalin mai tunani ga ga bakan damiya aje a duba ta ma a gani biyoncin maganar da malaman suka yi wanne ne bai tabbata ba zamanin rikicewan duniya in ya kusa ta kowa ya sani kaga manya sun so gaskiya maluma kuma sun take shina babu mai ƙara gashinan ga abubuwa daidai yawa kuma firasa ne ita ku firasa talmumini bai nan mai zurbi nurin layi to shi mumini kan ba shi ne wali ba shi ne wali ai alladina amanu wa kanu yattaquna ne su ne lahumul bushra fi hayatid dunya wa fi akhirati la tabdila li kalimatillah Allah yake yi yukushabu lahum bi kharq iradati ala al-ashya al-adidati ana buda musu su gane abubuwa masu yawa cikin alamul uluyi wasu fili a sama da ƙasa falayin kiruha ma tasdiki da zalika ba za a yi inkari ba saboda gaskatawa haka wannan wata rana akwai shekarar da aka yi wani irin hadari na jirgi ina jin ba taɓa yin hadarin jirgin sama a duniya kamar wannan shekarar ba shekarun baya ne na sai da samun babanmu sai na ce ana ta haɗarin jirgi ce a da saura ma eh to bayan wannan haɗarin an ƙara yin haɗaran har sun wuce na lokacin da ni na yi magana kuma a shekara ɗaya ne to irin wannan ya ce da saura eh To, akwai a mu kanmu a yanzu, ai mutum yana ganewa, ai yawan taɓa manzala yana daga cikin bala'o'in da muke ciki. Yana daga ciki. Yana daga ciki. Duk saboda alƙawarin Allah ba taɓa annabi Allah ya bari Allah baya bari ka taɓa annabi ka yi abin da ka ga dama ka izgilanci to wata ku fitinan tallatu sibannan lazina zalamu minkum khasatan saboda taɓa annabi halaka ne halaka ne to kuma gashi nan mutane sun fi duk wani zunubi da za ka yi Allah zai iya yafe maka amma ban da taɓa manzan Allah baya yiwa Allah kiyaye kalamin ibn abi jamrata wannan maganan abu jamra ne wa qawluhu da yace inna zalika amun wannan umi umumi ne walaysa bi khasun ba khasi bane bi man fihi ahliyatun da wanda yake ahali ne na wannan ilimin wattiba'u li sunnati alayhi salam da bin sunnan manzo Allah muraduhu muradinsa wuquru yatim ma'udu shine mutun ya kalli ya kalli manzo Allah wanda aka masa alƙawari fiha biha da ita fili kazati a zahiri ala ru'yati fil manami saboda man ra'ani fil manami fa sayyarani fil yaqazati walau marratan wahidatan ko da so ɗaya ne ta hakikan an tabbatar masa liwa'adihi sharifi alƙawarin manzan Allah cikakke ne kuma ya cika allazi la yakhulaf wanda manzan Allah baya saba alƙawari wa akbaru man yaqau zalika mafi girman abin da yake faruwa lil amma gamawa qubayla mauti kafin mutuwa inda da ihtidari lokacin da ake neman cire rai fala ta kharju ruhuhu min jasdihi ruhin baya fita daga jikin hatta yarahu sai kaga annabi wafa'an bi wa'dihi saboda manzo Allah ya faɗa zai cika ya faɗa zai cika wa ma gairuhum amma waninsu fata hasilu lahum ru'ya fiduli hayatihim ya hasala gare su ganin cikin tsawon rayuwarsu imma kalilan ko kaɗan wa imma kasiran ko sun gani da yawa bi hasbi ijtihadihim gwargwadon ijtihadin mutum wa muhafazatihim gwargwadon kiyayewansu ala sunnati sunnan manzo Allah wal ikhlal bi sunnati mani'un kabiran shi kuma shiga tsakiya da abu ne wanda yake hanawa kai in dai baka yarda da abin da aka faɗa ba to ka samu mani eh ka samu mani wa qala ibn al-hajj fi madkhalu ibn al-hajj ya faɗa cikin madkhalu ru'yatu sallallahu alaihi wasallam fil qazati ganin manzo Allah kuru-kuru babun bayiqun kofa ce mai kunshi wa ƙalla man ya lahu zalika kaɗan ne ake samu wanda suke ganin haka illa in kana ala siffatin azizi wujudaha sai dai in mutum ya kasance a siffansa mai wahala ne samuwan tafi hazal azmani a cikin wa'innan zamani kai bal adimat galiban mafiya yawa an rasa su masu ganin annabin ba su da yawa wannan yana magana a zamaninsa ne a zamaninsa ne saboda abin da yake gani domin shi ma ibn alhaji a zamaninsa an samu 'yan ta'asa da yawa duk wanda ya ta ganin abu to a zamanin mu zamanin shehu tijani ko in ce zamanin shehu ibrahim wanda suke ganin manzala saboda tallan da aka yi musu na gane darajar annai muhammadu ya sha bamban da wancan zamanin kuma maganarsa gaskiya ne hujja ce saboda ƙaryata abin sai zamo an riƙe zamanin ba a gani amma zamanin tallan da shaumu ya yi a kan manzan Allah sai ya zamo yawan ganin annabin sai ya zamo misali na ga manzo Allah mafarki ban san adadinsa ba na ga manzo Allah mafarki ban san adadinsa ba in watakila sai a samu shugabannin izala da wahabiyawa sai a iya samun dubu ba wanda ya taɓa ganin annabi to ni kuma ba komai ba ne amma na ga annabi a mafarki misali kuma na gaskata zan iya ganinsa kafin in koma ga Allah saboda bushara ne na maza Allah alkawari ne na maza Allah shi kuma a ce ya ganin sai shi kuma ce ya ta ba dole ba ne ya gan shi a fili kaga shi ya yi illa wa kansa shi ya yi illa wa kansa ya ce ƙudura Allah ba za ta iya kasantuwa ba domin kalman kenan baka yadda ba ka gani amma baka yadda ba kaga illan naka ne ba wannan ba wanda ya zalunce shi shi ya zalunci kansa da kansa to wannan akwai to akwai kuma yanzu ayyanan akwai wanda na san da yawa mun yi magana da wasu daga ciki wanda suka ga annabi a mafarki ba so ɗaya ba ba so biyu ba na san su to sai kuma zuwa ce a ba haka ba tallan abin da aka yi za tallan da aka yi dan a san manzo Allah da hidiman da aka yi wa manzo Allah domin ijtihadi yana sa a gane abubuwa ƙoƙarinka bi hasbil ijtihadil insan gwargwadon ijtihadin mutum na'am ma annana tare da mu la nunkiru man ya qawlu haza ba ma inkari abin da zai abku min hazal akabiri mun san manya za su iya gani amma irin ammawa shi ma abin da ya ci kira alhamdulillah alhamdulillah allazina hafazahumullahu ta'ala wanda Allah ya kiyaye su fi zawahirihim wa bawadinihim zahirinsu da baɗinsu Allah ka sanya mu daga cikinsu dattin zunubi ma zahara wa ma badana yana daga cikin abin da ke kai ka kusa da annabi haramun ne abincinka siya addinin ka kamai da shi siyasa kai tallansa ka samu kuɗi ganin annabi zai baka wahala eh ganin annabi zai baka wahala ka ka ka sarrafa al'umma da sunan addini don ka tara kuɗi zai yi wahala ka ga annabi saboda kai macuci ne zallan zunubi na zahiri daban zunubin baɗi ne daban to ba a son aje wajen manzo Allah da zunubin zahiri balle na baɗi ne za ka ga mutum ga hikidu ga hasada ga bugudu ga riya ga kiburu ga ujubu duwa'in nan dai suna jikin mutum tashin hankali yana jiki sannan a fili ka san mu abin da muka ɗauka zunubi aksari in dai mutum baya shan giya baya zina baya sata baya maɗigo baya kaza baya ka wannan ana ganin kamar shine ya tsira to bala'o'in da suke kaba'irai kaba'irai sun fi hamsin a ɓoye a jikin mutum domin algibatu a shaddu mina zina yi da mutum ya fi zina kuma a masallaci ma ana yi kuma ya fi zina a shaddu ala zina ka ɗauki wannan duk ka ɗauke su ba komai ba ne kai kawai kana ganin ka yi wanka ka fito ka zo ka zauna ka yi akwai aiki Allah kiyaye kala wa kala yace kada an kara ba'dul ulama zahiri malaman zahirai sun inkarin ru'yatun nabi fil qazati ganin annabi a fili wa allalla zalika sun yi illa biyan kala sun ce al'ainul faniya idanuwa ƙarariya la tara ainul baƙiya ba ta ganin idanuwa wanzajjiya wanne biyu sallallahu alaihi sallama manzala fi darul baqai yana gidan baqai warrayi shi kuma mai gani fi darul fana'i yana gidan ƙarewa abin suka ce wa karkana sayyidi abu muhammad bin abi jamra shi kuma yace yahillu hadha ishkal zai warware wannan iskalin wai rudduhu bi annal mu'mina shi mu'mini idza mata idan ya mutu yarallaha zai ga Allah wa huwa la mutu kuma shi Allah bai mutuwa koya to za ce fani da kaza kaga wannan ma'aunin bai yi ba walau wahidin minhum ya mutu fi kullu min 70 marra ɗaya daga ciki yana mutuwa fi kulle min a kowane rana su saba'in wallahu alam Allah taimake mu za mu tsaya nan amma karatun yana nan a gaba still za mu ga dalilai da duk don ya kawo littafin gaba ɗaya karasat din ya aji shi ne li halaka man halaka an bayyanatin waya haya man hayya an bayyanatin Allah ya ba mu ilimin albarka Allah ya kara mana so manzo Allah Allah ya kiyaye ai idza la batai ba Allah ya hada mu Allah ya hada mu da bala'i Allah ya rufa shiri Allah ya dauke mana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا هدي حق قدر الدار الذين صلاة تملا الأزل والأبد الزمان وكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في المكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب الفاتحة